ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا uku ga watan hudu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a darasin littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafi ne da babban malami ahmad ibn abdul latif az-zabidi zai ikhtisarin shi daga as-sahih al-jami' imam zabidi yana daga malamai waɗanda suka rayu a ƙarni na tara an haye shi 813 ya rufu 800 da domin tara da uku allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi jin kai da rama za mu ci gaba da karatu daga hadithi na 720 hadithin yana ƙarƙashin tarjama babu babu matsalin mufassar duk'i wal bakhil babu matsalin mutasaddiq wal bakhil baban da zai mana bayani akan matsalin mutasaddiq wata hukacin mutumin da yake sadaka da dukiyar shi wal bakhil da kuma wanda yake rowa da dukiyar shi al-bukhulu ɗaya ne daga cikin kaba'ir zunub wanda in har mutum ya sufanta da shi zai kai shi zuwa ga waccan ɗabi'a ta hana ba da zakka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata kuma sifa ce ta wanda suke munafikai alladina yabqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl sune waɗanda suke yin rowa suke umarnin mutane da rowa saboda haka sifa ta al-mutasaddiq sifa ce wadda take ta wanda suke halin iman saboda mu'mini imanin shi da tawakkalin shi da Allah shi yake zabarar da shi zuwa ga sadaka da taimakawa saboda ya san dukkanin abin da ya ba Allah za a mai ne wa ma faqtu min shay'in فهو يخلفه مؤمني ينا ترى فإن الله من ذا الذي يخلف الله أردا حسنا مؤمني ينا ترى فإن الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء irin wannan fadala ita mumini yake tunawa yana ta da faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam farasan hukutum alaihinna ma ke ce abubuwa uku talasatun uku sun alaihinna ma na ƙasar malin min sadaka da ɗaya dukiya ba ta taɓa tauyewa sadaka ba ta taɓa tauye dukiya ba shi kuma munafiki munafiki shi kuma yana da rashin tabbas da ya ƙini dangane da addinin Allah sau da haka shi yasa sai zama yana da rikewa haka kuma wanda yake bayan hude shi ma sifa ce tashi kenan wannan tsarowa وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جفتان من حديد من سبيلهما إلى تراقية إلى تراقيهما فأما المنفق فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو عثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تستسلم وعنه رضي الله عنه سيدنا أبو هريرة على قارئ قريشي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة يا جماعة صلاة سيدنا مثل البخيل kwatankwacin wanda yake marowaci walmuhun fiki da kuma wanda yake mai ciyarwa kamar tsalin rajulai ne kamar kwatankwacin mutane ne guda biyu a rai ma cubbata ne min hadidi suna saye da farmalan wadda aka yi ta daga hadid daga bakin karni kenan suna saye da riga wadda take ta sulke suna saye da sulke min su biyihima wannan riga ta sulke da suke saye da ita daga nono ila tarafihima zuwa ga karantar masu su ne kasussa guda biyu wanda suke gefen kahoda kenan shine al'azam allazi yaqulu bayna sagaratin nahari kashin da yake tsakankanin rami wanda yake na lubba wal atik min al janibaini da kuma kahudu daga bangarora guda biyu saboda haka waɗannan kasusuwan guda biyu su ake ce kenan karan karama ba malmin fiku amma mai ciyarwa falayin fiku illa sabata ba zai ciyar ba face sai wannan riga tashi ta yalwata ta fakada an wafarar ko kuma face sai ta zamanto ta bazu ta fakada ana jirgi ga fata shi wannan kinaya ce zuwa ga yalwar kirki wadda sarrafa da taimako ke samarwa wanda yin sadaka iya daga na gaba-gaba wajen ishirahu sadari shi sai ibn qayyim a cikin zalim ma'arif ya ga khairul ibad da yana kawo asbabun ishirahu sadari sabubba abubuwan da suke shayarwa kirjin bawa ya sami yalwa ya sami yalwa na kirji da kuma wadata tuci na gaba-gaba sai ce da akwai sadaka sau da haka kenan ciyarwa zai shayo samun yalwar kirji faɗaɗa kirji haskaka kirji na bawa sannan kuma wannan faɗaɗa na kirji sai faɗaɗa zuwa zahiri ta yadda zai zama to mai aiwatar da wannan ya zama to ya samu kenan yarwata na dukiya falayin fiq illa sabakat aw wafarat ala jilbi hatta tukhfiya banana har sai ta lullube yatsotsin shi wa ta'fu asarahu har sai ta ma zube ƙasa ta dinga shahewa sawun shi mana tun daga rigar da ta ci ɗayar ƙanƙanuwa daga wuya zuwa kawai bakin ƙirjin shi tsaki to ba da sarkar da yake sai ta dinga faɗi tana faɗi tana faɗi tana faɗi tana tsawo ta yadda za ta faɗi da jikin shi kuma ta zube ƙasa ta yadda ma sai ta dinga shahe sawun shi wannan hissan wa ma'ana ko dai kankarar zunubi innal hasanat yudhibna sayiat wanda sarka tana daga ciki ko kuma a abinda zai zama tuta yana ka ba shi kariya kaga sarka tana kankarewa zunubi na bawa a sarkatu duk zirul khati'a kamar ta tsoro narun ma'ul na kamar yadda ruwa ke ficewa wuta to haka ko a zahiri za ka samu mai bayarwa dukkanin wasu ayyukuka shi ne ake ta mai ɓoyewa ne tana zaman ta ba ta nufi to haka sadaka za ta zaman to ta ringa shafewa zunuban shi ta ringa kenan ɓoyewa duk ta ringa sukurcewa dukkanin ayyukukan shi wata kuwa asara sannan kuma ta zaman to ta shahi asarahu sawun shi wa amma basiru amma marubuci wala yuridu an yunfiqa shay'an ba ya nufin hannun tuka shi'an ya ciyar da wani abu illa lazikat ba sai sai ta liƙe ta manne ta ɗanfare kulle halaka kowane kwaɗon sarka makana sai ta matse da bigirarta shi wanda yake marowaci ba na yi da an yi tuka shi'an ba zai nufin ciyar da wani abu ba face wannan ƙwamuran da rowa zuciyar shi sai ta ƙara mashi damuwa da ƙunci shi ne za ka ga in mutum marowaci ne to lokacin da aka tirsasa shi zuwa gaba da to maimakon ya samu in shirahu sadar sai ka kuma yana samun kumci da damuwa yanzu da za ka ɗauka ka bada za ka ga mai bada yana walwala yana jin daɗi kai da ka bada ka yi wanda ka ba jin daɗi to amma marowaci ne yana bada yana jin haushi shi ne wani daga magabata da ake bada misalin shi wanda ya yi kuce a rowa ya taba ba almajiri wani bayan almajiri da ya kira shi ɗaure shi zane shi bayan ya ta haidin ga jahon shi da wani kawai kira shi ya ɗaure shi zane shi kagami kenan zuciya tana samun kunci ga ɓangaren marocin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ya san irin abin da za ka ba da tilas ana son ka ba da sadaka cinyar wakirji da kuma jin daɗi shi yasa ma Allah ya ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha magana wanda take mai kyau sananniya da kuma Allah ba da hakuri ya yi daga sadakar da zaka ba da kabi mutum da fitar wazuci wannan fitar sadakar marwaci kenan zai baka amma kuma ma ya da ma bai baka ba ma ya in ya gaya maka wata magana sai ka ji abin ne ma ka mai da shi sai ka ce bari abin ka kawo shi kenan kuma amma da basiru fala yuri da ayyuka wannan hadisi yana nuna mana sharri na rowa illa la taqullu halqa makanaha face sai kowane kwaɗan sarka na wannan farmala wannan rigar ƙarhe da yasa sai ta manne ta liƙe da makanaha ɗan uwata fahuwa yi wasu shi na ƙoƙarin ya faɗaɗa ta faɗaɗa ta amma ba ta faɗaɗa ta yarwata wannan yana mana nuni a wasashen wanda rowa ta ce da da kuma cewa mutumin da yake marowaci to za ka ga yin alherin shi ma wanda ba lada ne a ciki shi kuma alkhairin nan yin sadaka bai taƙaita ba yin sadaka kawai ta dukiya shi za ka ce falar sula su sa ajiyar bil khairi min arihin mursa annab sarasa shi ne fi baiwa da kyauta na alkhairi sama da arihul mursara iskar da aka take zuwa da sako wanda yake na ruwa kaga ana son ka zamanto mai sadaka mai alkhairi mai baiwa da duk abin da Allah ya baka gangan cikinka ne magana ce misali da za ka ma mutum mai kyau nasiha ce da za ka yi ma mutum misali duk dai wani abin da yake dangi na alkhairi to ana son bawa in ku har za a samu yi da kuɗi da waɗancan to kwale lana wani hadis imam al-bukhari ya maimaita shi a kitabul libas babul babul jibul qamis jibul qamis wuya wanda yake na riga min wanda sadar wa gari wanda za a yi shi daga kirji da wani kirji da kuma jihad babu maƙilin saboda siffantawa da aka yi na al-mutasaddiq na cewa rigar shiga mafarinta ga kuma inda ta kai kenan wannan ya nuna halaccin a yi rigar da zai zamanto kenan karankarama yana a ga wanda yake na mace amma ga wanda take mace shi kuma kaga yana daga wala tabarrajul tabarrujul jahiliyatul ula sabai sun siffanta irin shiga jahiliyatul ula shine kenan da za su ce a yanki daga kenan kirji zuwa abin kaga sabanin tuha wadda take ta namiji kenan kaga ita mace bayan sa riga bayan jebu da ta sa wuya dole akwai bukatar kuma ta sa kai ma dole akwai bukatar jilbab kaga za ta sa kai ma sannan kuma za ta sa jilbab bayan kuma mai kamis sabanin namiji kaga namiji shine wanda kawai izari ridai yana abin da shi imam al-bukhari ya maimaita a nan dan nuni akai ajiyar ya maimaita babu ma kila fi dai annabi sallallahu alaihi wasallam sirke na manzara su wal kamis fi harbi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji ya ya kasanya riga da take farmara sannan yana nuna mana halaccin sa shemis ko karamar riga ko farmara musamman a lokacin bulaguro ko za ka yi wani aiki allahumma sai in inda urfi ko mai bada kaga wannan a halin bulaguro in mutum zai bulaguro sama da sa babbar riga ba za ka yi wata gwamna amma ga wanda yake ɗalibin ilimi ta rabbaki to kaga shi kuma ana buƙatar kaya waɗanda suke na kamala kaya wanda suke mayar wata musamman ma in hal urfi ya bada wannan su ne kayan kamala to iya daga kamaliya da ake buƙatar wanda za su sifanta da addini limami ne mufti ne mai karantarwa ne ya zama ya sufanta da wannan kar ka zo da ɗan ƙaramar riga fasalinka kana juya yara suna ganin ka kana wannan kaga wani bangaren ce ka yana bayyana kaga babu babu babu kima babu babu kima cikin wannan dole ka kalli ba ka zo ba da kayan aiki ko kayan abin nan ka zo da su kuma cikin fasali kaga wannan kuskure wanda zai haka nan kaga akwai na kasu bangaren bangaren tarbiyya ko ko misali wanda za su zama suna da matsewa musamman matasa suna irin wannan kuskura sai ga ga mai shiga fasali yana karantar da yan mata sai zo maka da wata riga ta ƙetaki da ke nake numfashi ta matse mushi ko ina ya juya nan maɗin maɗin ya juya nan maɗin maɗin cikin yara kan akan banza ka ga wannan kuskure kuskure ne wanda saboda tarbawiyyar ba dai ba ne a fasali wanda yake na yara yan mata ka sa ai yana daga siffa siffa ta musulmi kaga dole ne ya zama tsoro ta zama to fasfas ce ta zama to sabitan ce ta zama kanta ya kama da libasin kafira kar ta zama to ba shuhura kar ta zamanto akwai isbali a tattare ita ita namiji ce ta mace kar ta zamanto a tattare ita ne akwai mubassira bi tibi da da tarare kar ta zamanto shaffaf ce wanda take saran saran wanda za ta dinga bayyana da abin da yake ci ka gani to kuma kar ta zamanto wanda take sami ce wanda za ta zama ta manne ta tambare ita ce wasafa wanda take za ta dinga siffantawa ce da wannan bai halitta to kaga amma da dama za ka ga musamman 'yan uwa matasa ba su kula wannan bangaren wani zai sashen labi amma kuma ga irin su wannan kuskure ne bangaren tarbiyya kuma sannan koma ba a shiga fasali ba ma haka ma ai kaga ya saba ma wakancin shiru na riba su musu na tufa na mutum wanda yake musulmi saboda haka lalle nan sai mu kula wasu kuma za ka ga limamai ne ma sai kaga Allah suna sallah da irin waɗannan kayayyaki wanda kaga Allah subhanahu wataala ya daga ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mana shine akwai kenan ni'ima ta tufafi wanda Allah subhanahu wata'ala kuma tufan nan da ya sabkar ma banu adam yace kenan yuwa ne safa dan tufar da za ta lullube tsiricin kaga dukkanin tufar da za ta zama to tana da waɗancan siffan na mannewa to babu ai kaga sutur wanda yake kama na cikakke na al'aura babun ala kulli muslimin sadaqatun faman lam yajid falyamal bil ma'ruf wannan babu yana nuna mana ala kullu muslimin sadaqa wajibi ne kan kowane musulmi ya sadaqa kamar la yajid fal ya'mal bil ma'ruf wanda bai samu ne aiwatar da alkhairi wasu malaman sun tsaye akan wannan hadisi a bisa zahirin shi na wajibin sadaqa shi yasa ma Imam Bukhari sai tarjama babu anan da cewa babu ala kullu muslimin wajibi ne kan dukkanin musulmi wasu kuma suka ce a nunin da hadisin yake na ala yana nuni ne kenan a bisa sadaka wadda take an kira ta da wajibi da nuna karfafawa a kai ana bi wani ana bi musa abdullahi bin qais radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqa lalle akwai wajibi na sadaka akan dukkan musulmi ko kuma ala kulli muslimin sadaqa akwai cancanta da mustahabbanci yin sadaka ga dukkan musulmi fa qalu ya nabiyallahi suka ce ya nabi annabi Allah kamar lam yajid wanda bai samu abin da zai bayar ba kala ya ce ya amar biye ya je aiki da hannun shi kamar yadda mun wuce a baya sabon manzana sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka sabgar da ayar sadaka suka ce kunna na tafamal mun kasance muna yin dabu don sau da musamman abin da za mu bayar a matsayin sadaka kwayo wanki ku namsar ya ciyar da kanshi wai ka dabu kuma ya sadaka wannan yaro ne ya amar biye da ya aiki da hannun shi kwanci ku namsar asali mutum ba su zama kalmi ka zama to nauyi ga wani asali ke yan ka zama mai dogaro da kai ba wai ka zama to ba kalmi ba nauyi a kan wani sau da ya amalu biyar ya yi aiki da hannun shi fa yawan faɗu na sau ya amfana da kai sannan matakin farko ran sau da ai kai ne za ka ce ka nemi to mataki na farko kai mai neman wa inda za ce ka samu abinci wanda za ka ci sannan kuma wanda kake ɗaukar nauyi wai ta saddaku sannan kuma ya sadaka kaga wannan kuma yana daga abin da yake nuna mana cika na addinin musulunci shine umarni da dogaro da kai kamar yadda mafana sallallahu alaihi wasallam yake cewa biyayyan aiki shine abin da mutum zai aiwatar da hannun shi sai kuma cinikayya wanda yake kututacce qalu fa in lam yajid sai suka ce rasulullahi bai samu abin sadaka qala ina zalhaja ya taimaka ma mahucin bukata almarhufa wanda yake cikin damuwa wanda yake cikin kunci da damuwa ma'abucin bukata wanda yake cikin kunci da damuwa kenan in baka samu ba abin da za ka ɗauka ka ciyar a matsayin sadaka to inda kwai wani wanda yake ma'abucin wata bukatar da yake cikin damuwa sai ka taimaka mushi ko da kuwa ba da kudin bane ba imma taimakon da za ka ma wani da shawara wani da gangar jikinka ma'ana da ƙarfinka قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف يا aiki da abin da yake sananne da alkhairi wani musulman shari sannan ya kame da shari faɗin na halar sadaka sadaka ce ma kai shi wannan hadisi yana nuna mana mahimmancin sadaka da kuma lazumi akan duk al'umma ta musulmi sadaka ba raba ba al'umma gida biyu da masu sadaka da masu karba kamar yadda za ka yi da kai mabarata da kai kuma masu badawa a gabaki ɗayan musulmi duka babu ‘yan Allah ba ku samu kowa musulmi abin da ake bukata ya zama to ya bada saboda manzala sallallahu alaihi wasallam kaga abin da yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqin nar wa rabb shiqi tamra lalle ku kiyaye kanku daga wuta ko da bi shiqi tamra saboda haka bangaren ciyarwa da bayarwa gabaki ɗaya ne aka kira mu wannan ba a ware ba ware ko ware iya daga shirin da zaka ga wanda suke mai da bara sana'a suke hadawa kai ba su iya bada ba su iya taimaka yanzu da wuya ka ga mabaraci ko abinci ka ba shi in ya ci ya shi shi sai dai ya shanya amma ba ya ɗauka ba shi mai lawa sai dai shanya in ka ba shi fi wuta biyu sai dai sha ɗaya ya ajiye ɗaya in kuma ɗan wanshi yana so dai sai da mashi ka gani to kaga wannan ɗaya daga shirin mai da bara sana'a ke sau da haka hadisin yana mana nuni a kusa mahimmanci na sadaka da kuma yadda ya tsarki lazum da kuma nau'i'ika ma na sadaka da hadisin ya bayyana sadaka abu na farko yin sadaka ta dukiya wannan tana gaba shi yasa muke ko wajen jihadi ana gabatar da jihadi bi amwalikum anfusikum ko yi jihadi bi amwalikum da dukiyar ku ya ce anfusikum saboda da dukiya zaka iya hada mujahidai guda 100 duk su je kuma kowa kana da ladan shi dukkanin wani mai ibadin da za ka gaida ya yi kaga mai jihadi da dukiya yana da kamashi misali muna masallaci muna karatu misali wuta misali kasa kaga duk wannan ne da akwai wani nau'i na dukiya da tsaki ya yake ce sau da aka ke nan sai ake gabatar da dukiya shi ya sa mazu sarasa ce ne marma da tsari da rajin tsari to amma in babu kuɗin kaga dole zai zama to abin ba zai kira ya amaru biye ne yana aiki da nishi yanzu nan littattafai ne hannun duk ɗalibai kuma littafin nan sai ne kai da kuɗin ka to in baka sana'a baka da kuɗin sai da ne za ka saya ta karatu ma baka yi ba kuma dole kana buƙatar wasu bayanai da wasu abubuwa dole da kuɗin ne za ka yi in baka sana'a ya za ka yi da za ka tashi ka zo ka hayo a daidaita ko ka hayo ka buka ko ka bugo motarka ai sai ka samu ko ka yi wani abu in aka kwambi in aka wani ka sai biyu to in babu sana'a ina za ka yi wannan abu ka duk bayan da za a yi shi ya sa kenan ya kace ya amalu biye da biye aiki da hannun shi da hannun ka kai fa yanfa'u nafsahu ka amfanar da kanka saboda su ake zaman zomi ka tsaya ma kanka ka zama kana mai kokarin amfanar da kanka duniyar nan da Allah ya samu labudda sai mu zaman ko mun rayu a yi kuma rayuwar nan ba za ta yi ba dole sai da kenan kuɗaɗe da ababe sai kuma ya gaya mana nau'i-nau'i na yadda ba a so mutum ya zama yana rayuwa don kan shi kawai aka ce ka taimaka da dukiyarka in babu damar ka taimaka da dukiyarka inda mai tsananin bukata wanda ke cikin bakin ciki da damuwa wanda ke cikin kunci kuma sai ka taimaka mishi da irin abin da za ka iya taimakawa in babu wannan kuma sai aka ce bari amal bil ma'ruf lalle kai aiki bil ma'ruf da abin da yake sananne kyautata a addini ka zama so mai kokarin samar da alkhairi kamewa kanka daga sharri wajen mutane kame sharrinka daga mutane misali za ka sami mutanen da su bisa badawa sannan kuma suna hana wasu su ne allafi ne ya buka nuna ya muruna nasu buka ka gani su ne irin mutanen da za ka allafi ne ya rizu da tsawon ina minal mu'mini na duk so da kati والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم za su dinga duba masu taimako shi wa bai bada ba in kuka ci to gani a tsakar raka ina raka za ka gawa shi ba mu sunan shi a tsakar raka kuma zai dawo ce ai masu tsakar taimako na mamacin da ai da kake ga kawai abin ka shi maraba ne ka leƙa ka ga musufa kai ba kai ba kuma wanda suka yi ƙoƙarin suka wanda ya ce a taimaka ma waye shi ma yana da ladan taimaka ko da bai saka wani shi a taimaka ma wani ƙasar da ko ala kula ne yanzu duk wanda ya ɗauka ya bada kai kana da ladan shi ko da ko kai baka saka karanka ba to amma za ka samu waɗanda su baka samu ba sun ba da komi kuma ba za su iya kamewa sharar su da mutane ba sai ka samu mutu ya tsaya masallaci a taimaka mu shi ba zai taimaka mai kuma sai ce munafiki ne kawai sai harbe shi yanzu wanda ma ke karfin zai ba zai bada ba saboda wancan ya harbe shi wancan ne marauci kuma shi bai ba da nashi ba to kaga ka kame sharrin karga mutane shi ma wannan sarƙa ce fa ina sarƙa tun da sarƙa ce mutum ya makan shi ko kuma kai ba kai ba wasu suna can suna ta ƙoƙari kuma ka koma gehe ne kana ta zagin su sai ka iya samun mutum wanda shi ba zuwa neman ilimi ne ba kuma masu zuwa bai bar su ba ya ce wancan ba dan Allah bai ke wani ya gina masallaci ce dan riya ne wani ya gina makaranta ce dan riya ne wani ya sai kafin ya kai a masallaci ya ce dan riya ne to kai yanzu aka ce duniya nan kowa dan riya yake yi ai ba mai yi da Allah ka gani wannan duk yana daga cikin zuci shi yasa ma ki sai ce fali amal bil ma'ruf wa li yusik an sharr ya kame da sharri fa inna halu sadaqa wannan ma sadaqa ce wannan hadisin shi sa imamu bukhari ya maimaita shi a kitabul adab kamar yadda adabul mufrad ma ya kashi babu kullu ma'rufin sadaqa babu qadar kam yu amina zakka wa sadaqa wannan babin zai karanta da mu gurgurdan nawa ne wai za a bada a zakka da kuma sadaka misali kai ne ka wanda zakka ta kudi ko ta dabbobi ko kuma ta kayan abinci to wai gurgurdan nawa za ka dauka ka bayar cikin wannan abu shi dukkan abin da ka cire za ka dunkule ka ba mutum daya ka gaya akwai masu ganin ce a ka hada duka ka sarrafa zuwa ga mutum daya ko kuma a ya halitta ka ciccira ka ko kuma in ka dunkule zakar da ka hudda misali awakai guda ɗari ne sai ka sassara duka ka ba mutum daya ka ba fakiri misali ko ka ba miskini yayi shi ne ce kenan babu kadar kami'u ba gwargwadon nan ya ke wada minan zakati na zakawar sadaka an umi aqiya radiyallahu anha qalat daga umu aqiya ita ce musayba Allah kare da gare ta tace buita ila musaybat al-ansariya bi sha ai kama musaybat al-ansariya bi sha da wata tunkiya fa arsalat ila aisha minha sai ta dabba wannan nama sai ta aika ma sayyidatina aisha radiyallahu anha da cikin nama wannan dabba da aka tura masa tsara fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai na sanar sai shigo sai aisha ta mai tayi sai ce in dakum shi akwai wani abinci wajen ku fa kuntula aisha ta tsaye da ce illa ma arsalat ni nusiba mai tilka sha sai abin da nusiba ta aiko mana daga waccan dabba din ta zakka manzo Allah sallallahu alaihi yasa daga dabbobin zakka da sa'i ya tattaro aka ka sai aka aika masa guda saboda tana daga sulfin da suka cancanta ba su zaka yanzu da ta dafa nama kuma sai ta aiko shi gidan maza da sallallahu alaihi wasallam kale ka mubadala da sahabbai suke kaga saboda nasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu da tabakta marfata fakir ma fata ahadi jirana ya ka da wata tabbashi gidanka a yalwata a yawaita rumun a bibi makwabta da abin da ya kwatanta ai kaga abin an kaɗan ne mi ka ci mi ka bada da ya ka ce ka yawar da ruwa tun da dai bai ba an ka ce da za ka bibi makwabta ya ƙara yanzu to amma ka yalwa ta ruwa kawai miya aka tura sai su sai biredi wanda ya sha miya ai kamar ya ci nama wanda ya sha miya kamar ya ci nama to ka ga wani sunci kuma wannan ɗabi'ar da ita ce za ka bari ce ta kaga da alheri da kaunar juna duk inda aka ce ma nan gida an dafa wani abin da ba sabon ba to duk wannan gidajen su ma ya sillan nasa ko a hannu ne sai ya tattarwa ma yara ko na tsokace a kan fiffi ga musu ba za su ci wannan abin in ka za ɗaya suka dafa to sai an sassaka gidajen da suke makwabta ba dai za a ci wannan abin ba ba ba makwabta alheri ya rabu da mutane alheri bai rabu ba amma yanzu yau sai dai ka ga ko an zubdo kashi dan bakin ciki ma wani da wata cinya ma za a yadda ta kazo wasu kuma a shara haka za a yadda ba za a mai kawo kai da kawo dama za ka yi ta ganin sa guraren da gwalo za ka yi ta ganin kawuna da kawawa na na kasa ko na zabi an watsu su an zubda su saboda ba za a ci ba kuma ba za a ba makwabta ba ko almajiri ma a ba shi zai gyara ka gani to shi yasa iriya da juna muka kai yadda muka kai haka ga wani gurin musulmi zai kama dan uwan shi musulmi ya tsare shi ya ce sai an biya shi saboda irin wannan rayuwa mutum zai yi dogo katanga a wasu garuruwa katangar da dai karamin barawo ne saboda jira kawai shi kadai zai dinga cin abin shi daga cikin iyalin shi ka gani to wannan duka sabanin karantar musulunci shi yasa da ta jawo wannan sai ta aiko gidan manzana sassala kuma baka ce ba ai su suka aiko mana yanzu matsalan kai ne ka ɗauki wani abu ɗanye sai ka aika wani gidan makwabta a ƙa'ida suka dama ai kai ka ba su ko da kuma yin su aiko abu kima kaga akwai wani nau'i na ƙaunar juna ta haru ta haru ku ringa kyauta sai ka ringa jayo ƙaunar juna kakka ce ina aika ma gidan wani wani alhaji ne zai kaza kaza a kai tare ka ne shi mawadaci ne in ka samu abu ko da daidai nakan ne kai aika gida sai kaga ana samun ƙaunar juna da kulawa da juna to amma duk lokacin da ya zama babu ka babu ne ko kuma mace za ta dawa abinci ta aika gida su kuma in gidan dan lalaci kwanan ma sai su mai da mata yau za ka matsa suna hukunan za ta dawa abincin ta aika su hukun su aiko mata ba amma kwanan da suka aika ba za a turo mata kwanan ba ya ta tura yaro ta ce yi a masu kwanan in ma kwano ne na zamani ya dan balle wani abu a kawo ko kuma ma ya ɓace a dinga an rasa yadda zai wanda kuma ka ga ƙa'ida da ya ka kai za ka ga sai su kuma sai su su duba wata miya kuɓewa wani sai su su su kuma ci sai a kawo ka gani ko na samu ko na abu da wanda yake nan sai ka gani kwai ƙaunar juna inda ku shehun akwai na abujan ku kare ka kaga irin halin rayuwa na kana'a na mazara su san da yake ci da kuma hali na su sa'ada ya ce inda ku shehun ko an samu wani abu a wajen ku sallallahu alaihi wasallam fa qultu la sai nace a shi yasa dole kana malami a dole ma uwar ka kula biya gida nan sai sa ana wata bi ba dole kunya ba to in dai kai malami ne ya tabbata malami ne dole sai an dinga samu sau da shardu hintila an biya kuma kuma hamsan fa hamsan ka gani min qada illa ya hukumi musul nabi wa fi bil aishi ahmad dole wata ran sai an samu kuncin rayuwa sai an samu matsala ko da ko kana da wadata sai Allah ya jarabce ka wata sai an samu wannan abu amma ce misali kai tunanin ka kawo kana malami kullum zai zama akwai abincin shekara ko abincin kaza gidan ka bai yiwa wata ran ka samu za ka iya ajiye na shekara amma ho ba dole ba rayuwar sai za ta yi haka in ko ka ce he ka ji daɗi da ko shi to dole akwai matsala nan kuma ka ɗauko makana fa qultu la illa ma fagultula illa ma arsalat bihi nusaiba yace a sai dai abin da nusaiba ta aiko mana min tilka sha daga waccan tsinkiyar da aka aika mata kaga min tilka sha daga gidan ba aka aika ta gidan mazalar sa kuma ka leka ka gabadawa karkace ka sa akwai wanda wai shi ba zai shi ba zai bada ba nan ya rasa yanzu da gidan maki aka bada kuma ya shigo na har inda kuma she'ul daga gidan shi aka aika mata tumke kuma ya ce har inda kun shehu domin za su cika ya shinkawa ta mu haka ki ɗebe hoto ba da kuma mu ma mu shiga kama kama kakki je ki ɗebe ka zauna ki ba da mu ma mu shiga matsala faƙon tula wai malami ne kuma kai fa ka'ida kamata a ce in ji an shigo gidanka in gidan wani an ce ana ba da hakuri kai ma an zo koya a ce ka sai ne kai ba su a zo gidan ka a ta haka ko a samu ainihin abin da aka zo ko kuma ma ka yi alkawari yanzu babu amma ku yi hakuri kwana biyu sha Allah a ce in wani abu ya samu sai a zai in kuma da wani mai shago gidan kan babu a zuwa bakajen ka nemo rance da yi ka je gurin wani mai shago ka ce a ranar ku ne ba ni ku ne ku yi karo sau daga wasu ba su ci ba kan su je su kuma su ci ba ya gani ƙara hajji sai ce a kawo muni hajji faƙar balagat mahillaha ai haƙiƙa ta isa bigiranta ta isa bi saboda ai zaka an ɗauke ta an ba da zuwa gawa miskini kaga ta ta ta je mahallinta ta haɗa hannun da ya cancanta yanzu in sadaka ta dira hannun ahalinta daga nan yanzu ta zama mallakin ahalinta ai ganin damar da sai mace tun ta mallaka ta ci ko ta yi kyauta ko ta saida ko ma me za ta yi yanzu dai sadaka ta zama komi dukiyar da sai ba yanzu da ta aiko ma wanzar da ta aiko mishi kyauta ka gani kamar wancan na barira inda sadaka wala na hadiya ita sarka mu kuma matsayin kyauta ke da muka samu saboda haka wannan ya yi nuni akan cewa duk lokacin da aka ɗauki sadaka aka ba mutum to wanda aka ba sadaka shi yanzu ta zama duke shi in ya ɗauka daban ya baka bai daga al'ayar fi gudansu so da ai ba kai kuka ne shi duke shi ce ɗauka ya baka kaga sannan kuma ya nuna mana yadda ya halitta mazu sarsan ya amfani yake amfani da abin da yake kyauta mahallin tarjama da malaika mana adar kamin amina saka a sadaka ya nuna inda za a dunkule zakka ga baki ɗayansa a ba da ta ga sulki ɗaya da sulki guda saba tumkiya arba'in kaga za a cire guda ɗigo yanzu sai ka ɗauki da ya su zuciya ka ba ya yi in kuma da yanka aka yi hallo aka daddasa aka rana ba shi ma ya yi mutum ne fidda zakka sai ya raba ma dangi guda takwas ya yi sai ya raba ma gwargwaron da ya huta ya raba shi kashi kashi ka ya yi sai dunkule gaba ɗaya ba mutum shi ma da ya yi shi ne kenan ƙadari kam yi wa aminar zakat gwargwado nawa ne za a bada daga zakka wasu sadaka da kuma sadaka imam al-bukhari ya maimaita shi a zakka babu ne za ta hawwala sadaka in sadaka ta shuya wa fil ba babu qabulin hadiya kyautar hadiya saboda nan sallallahu sai a mushi wannan kyauta da ita musaiba kenan ta aiko mamaki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka hudu kenan wanda yana nuni a musakaramci na safai kuma haka za ka ga wannan tabadurikin a tsakankanin su juna har ma ana cikin mara yana umarta ɗiyan shi da cewa su dinga mubadala na kyauta tsakanin su saboda yadda take kawar da duburi wanda yake na zuciya ana son ku gungu masallaci ne majalisi ne a dinga samun irin wannan mubadala tsakankanin al'umma tsakanin su juna haka abokanai misali gungun ku na abokanai tsakanin ku da juna wannan ma na jayowa kauna duk da gaje ga kiyayya tana faruwa duk da gaje abokinka ne kuka tashi tare da shi tun daga yaranta har zuwa dina kawai ya Allah ma dukiya yanzu kawai ya zama kawo san da shi ko kawo da shi ba ko kawai ba ba kai ba shi wajen shi daban wajen ka daban majalisa ma ka canza majalisa mashawarta ka canza mashawarta kuma babu kyautarka tana shiga hannun shi kaga me zai bi dole kiyayya sai kaga sharri da wasu abubuwa da amma da kana dan yawa mushi to kuma zai ka gado wani abubuwan babu kagani musamman a munasabat azumi ne idi ne an mushe a sabga misali ta kama shi lokacin rashin layya misali iyalai shi masu da layya misali duk irin waɗannan munasabat din da kuma ma kawai kyauta ta rashin zato da tsammani ka ɗauka ka mushi wannan duka yana jira balle kuma a cewa ɗan uwa ne amma musibar da muka samu kai allah gyara halayen za ka ga tashi hankalin ya kai ina jin shekarar jiya da kuma akwai zama na karatu da su ka ga matsalar da ta kawo yan uwa gare su suna da yawa baban su ya mutu ko su damu yan uwan nan suka fi taimaka ma har ta je ta fada aikata alfasha yanzu take cikin damuwa tana da yaro to take son fasawa kuma duk lokacin da ta samu matsala na rayuwa kuma dole rashin wannan sai jefa ta tsaya wani lokacin da ya duba sau da duk da ne zuciya shi ɗan yana ta shi ɗan yana ta to ka kalli yadda su ƴan uwan suke ƙin taimaka mata da kuma yadda ta samu kanta haka kuma daga ciki har da mama kuma kakka ce wai irin kai kuma Allah ba ku mu samu rai misali ba zawara ci ta yi aure arba ta dawo me amfani a ce kun kusa goma a goma kaɗan suka rage kuma duk waɗannan kowanne magidanci daga cikin mata ne gaskiya amma ba su taimaka mata kwallo suka ce aika wa wai zaura da ya hannu babu nauyi a kansu na amina sun kusan ɗauki nauyin sa to ka saboda da yana ɗaya mana ka ga hikima su anas da ɗiyarsu suke sa mu bada da kyauta tsakanin ya za a ce ka suranta ɗan ɗiyanka misali kalli ɗiyanka kai ka kalli kanka ɗin da an wuce kalli ɗiyanka yanzu a ce ɗiyanka ne bayan rayuwarka sai ga wasu ‘yan uwansu ko ta yi kan wasu ya su kyale ta bisu taimaka mata bisu kaza har ta faɗa wani yanayi ya za ka yi tunanin wani ya za ka suranta a ce ga ga ba su taimaka mana ka gani wanda a wamai ya shafi ya ne da wakil sani bayan mutu to irin wannan za ka ga a cikin al'ummar mu da suna da yawa ba wai taimaka ma abu dan uwa za ka iya samun dan uwa milina ka samu kuma ɗan uwan shi suna daga talakawa lamba ta ɗin ko ta biyu shi kuma ya kai ya ɗanɗare kuɗi kawai babu wani abu kuma don baƙin ci irin masu wannan abin zakka ma musu ɗauka su wani abu na ke da mautarsa sai dai abin da na fi wa na yi ce sai abin da kawai duniya na kuma zuwa wani hannu za a abin da ya biya ma haji ana ya biya ma miliyan uku ko miliyan hudu ana bin ka bashi miliyan biyar kai kuma sake-sake ne zai tura ka babu guzarin kirki zai bar ka da 'yan zigagge ma tsawon shekara guda ka gani tun da yan bar ka karanta ka 'yan zigagge ma sun ishe ka na abin da gare ka kullum kana kai ka kana sayan zanzan kana ci adila ba ku zo wa yan sarki dila ba ba kuma mi ka bar ma iyalinka shi ma ba bar ma ba ka gani to irin wannan da irin wannan abin kaga aida kwaya abin da shi to yan uwa ne kagari da shekarar ce to matsalar matsarci matsalar matsarci babal arzikin saka babal da yake nuna mana halarci al'arzikin saka ba da haja a saka ma'ana fitar da kayan haja a saka ba ce ba zai iya yiwa misali a fitar da zakka daga dangin dabbobi misali a ce dabbobin ka suna a dashi ko suna can wata ƙasa wadda ƙasar kuma babu ahalin karɓar zaka kai kuma kana nan to za ka iya a nan kuma babu dabbobi to za ka iya ka cire a kuɗi imar waɗancan dabbobin ka ba da ana ko kuma misali shinkafa kake saida ko abinci kake saida ka ga urudu ne ba noma ba kai sai ka lissafa misali dukiya sai ka cire wannan gwargwadon zaka daga ciki in halhajar da za ka bada wadda suka tana amfani ce sun kuma abin da yana da wuyar sai da ne ac kake sai da ba za ka zo maka wadda zaka ac ka ce a nan kudi za ka bada ba za ka zo maka yi lissafi ka ce abin da to me mutane za su yi amfani da shi ko kana sai da fankoki ko kana sai da su ba kana sanda ka je ka duba wanda suke na wanda sai lokacin su ya wuce su wuta nan kudin ne za ka baya babul arzikin saka haja a bangaren zakka kaya wanda suke uruza Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda na mu an kuku min tayyibati ma ma ma kasabtu wa mimma akhrajna lakum min al-ardh kenan min tayyibati ma kasabtu daga tsarkakan abin da kuke tsoro shi saboda yasa zakka ba ka zo ba misali mutum yana sai da shisha wani ya hudda zaka a kudin shisha wata zaka za ka hudda yawan duka za ka raba ba ya tsarkake ba dukiyar ka sigara ce kake sai da wai ka hudda ma sigara zaka ai in za ka hudda wani tsarkake ba mutum duke so da ita dukiyar ba halaliya ba ce ka gani sai da haka kenan min tsayi ba ta ba ka san su daga tsarkakakken abin da kai tsoronin shi daga shi ake hudda ma zaka amma su waɗancan kuɗin ba zai iya tsarkake annakiyar da zai tsarkake cikin kudin waɗancan abubuwan ba an anas radiyallahu anhu anna abubakar as-siddiq kataba lahu kataba lahu allati amara Allah wa rasuluhu daga anas bin malik anna abubakar kataba lahu sai na abubakar ya rubuta ya aika mai allati amara Allah wa rasuluhu abinda Allah ya umarci manzon shiga fitar wa man balagat sadaqatu bi makhafin duk wanda zakashi ta kai dabbar da zai bada bintu makafu ce amma wale sassan da ku a wajen shi wata an bintu makafu wacce ce bintu makafu ita ce kenan ta mata wadda akwai ƙanwata kenan an kusa aihuwar ƙanwata wadda akwai ƙanwata a ciki ita ce ce bintu makafu wadda take da shekara biyu ta cika shekara biyu daidai zuwa kenan shekara ta wadda take bintu makafu wale zaskin da wa'inda hu bintu labun amma a wajen shi da akwai bintu labun bintu labun ita ce wadda tuntuni ma'an aini kenan kanwata wa'inda ha su kubar ne za a iya karɓar wannan wayo il musaddiku 20 da dirhama sai zamanto al-musaddiq mai ba da zakka sai ba da 20 da dirhama au sha tsaye wallan da kun inda hukun da masadin au ala wajhiha ko a fuskar ta inda hukun labuni amma akwai namiji ba mace ba wanda iya da kanwa bayan da hukun kubar minu sai amsa wale sama a shi babu abin da zai bada saboda ita macen ta yi kima a kan namiji kenan duk lokacin da ya zamanto ga karama ita ce haƙƙin da za ka bada amma baka da sai babba to zai ka bada babban shi kuma sa'i sai kimanta sai baka wani abu sai zama to wanda za ka karɓa karama ce sai zama ko sai babba yanzu ya ka karɓi babba kai kuma ya ka bashi da mushi ciko kun gane a dukiyarka za ka fitar da ta mace mai shekara ɗaya cikakkiya ta shiga dabbi sai aka dogi cikin dabbobin da babu mai shekara ɗaya cikakkiya ta mata sai wadda take mai shekara biyu cikakkiya to yanzu sai ka ba da mai shekara biyu cikakkiya ita kuma mai shekara biyu cikakkiya ana sai da ta shiga ɗari da hamsin to yanzu wakilin zakai mai an so zarta sai ya cika maka cika in kuma ya zama du'a wadda gare ka ita kuma karama ce to zai ka bada kai kuma babba za ka bada sai ka bada ta yanzu kuma ya kai ciki to amma mace ce za ka bada mai shekara ɗaya cikakkiya ta shiga shekara ta biyu amma ba samu ba sai namiji mai shekara biyu cikakkiya ya shiga ta uku to ita macen ta yi namiji biyu mace mai shekara ɗaya ciki ya ta shiga ta biyu imarsa tana daidai da tsakar karin mace mai shekara biya shiga ta uku yanzu a nan wurin kawai babu matsala mace ce za ka ba da yi namiji babu wani ciwon da an yi daidai wa daidai kenan an gane gaba ya kenan wa man balaga sadaka zuru wanda zakkar shi ta kai binta makabin zai ba da bintu makar bintu makar ita ce ke aka ce bangaren wadda take ta mata macen raƙuma wadda take da shekara ɗaya ta shiga shekara tsanni shekara ɗaya ta shiga shekara tsanni to ita ce za ka bada amma babu ita sai mai shekara biyu wadda ta shiga ta to yanzu shi sa'ikin zai zama so ya amshe ka amma ita jika 250 ake sai da shi ita kuma waccan kanwata jika 200 ake sai da ta to yanzu wakilin da aka tura ya amso zarta kai mai dukiya ne maka ciki kai mai dukiya zai maka ciki cikon da zai maka na kuɗi ne to kaga kenan ne al'arziki saka ashe ana karɓar tambaci a ɓangaren jinsi na zakka zai iya yiwa abin da za ka hujja kuɗi ne sai ka kara mai da wani zakka kayan abinci ce za ka bada amma inda kake noma ba nan ba ne a ƙasashen laraba a gari shi kake noma can kuma babu tsada yanzu a da magarar ne za ka bada ko kuma inda za ka bada babu tsada babu wannan abin da ake kera tunde ka kimanta kudin bahu ka zaɗan bada sai ka bada mukabi da wannan a duba kokare da wasu wannan hadisi bukari ya mai misali a zakka babu sarƙa ala mawari a zuwa da nabi a misali babu kiran bai wa shira ala nimbar fil a biyu babu bai wa shira ma'an nisa idan ta raba shuru da bai ila ta ilmi ayatul babu mai wala hibat sannan a shurutul maqasid sai kuma isti'ana na maqasid da kuma na maqasid da kuma kenan su'alin nan bai'ul maqasid nan ma dai ya maimaita shi sai kuma sharafi ya maimaita shi a hiba babu qabulul hadiyya shurut babu shurutul bai sai kuma kenan wajen al-itib shi ma imam al-bukhari ya kashi باب لا يجمع بين متفرق wala ya faru bai da musamman ba a haɗa tsakanin wanda suke rabe ko kuma raba tsakanin waɗanda suke haɗe misali kana da dabba arba'in wannan yana da arba'in kai za ka ba da ɗaya shi zai ba da ɗaya a rarrabe yanzu da lokacin ba da zakari ke kuka gani a tamanin nawa ke ba da ɗaya a arba'in nawa ke ba da ɗaya sai ka ce ko mu gama da kwanne ɗaya kai ɗaya ne mu kuɗi ne kuka yin ba da ɗaya ka gani ina da ɗari da biyu kana da ɗari da biyu yanzu da muna game yau za mu ba da uku uku ne sai muka rabu kaga yanzu da muka rabu kenan sai zama kowa zai bayar da tashi nan guda guda kowa sai zama zai ba da aku sai muka zama to muna muna gama misali muna rabe za mu ba da ɗaya ɗaya sai muka zama ko kuma muna a game za mu ba da uku yanzu ya muka rabu sai zama kowa ne ɗaiɗaya zai bada ɗaiɗaya zai bada kaga a can gurin ɗaiɗaya ne saboda a ɗari biyu ya ɗori nawa za a bada uku to kawai muka rabu yanzu da muka rabu kenan me za mu bada ɗaiɗaya ɗaiɗaya saboda kawai ɗari ne da wani abu za mu bada ɗaiɗaya kowa kaga sai muka yake guda ɗaya wacce wannan baya duk wani abin da zai bayan zuwa kabila haram to mutum ya kiyaye wannan Allah ne hore ma kana da hali kanku kar ka zo misali ga miliyan ɗari a cikin bankin shekara ta zo za ka huja masa maka kawai sai kai sauki duk da sai wata harka ka gani kawai kai sauki sai ka sai wata harka yanzu lokaci yana huta kuma ya kace da hali lokacin zakanka ya yi kawai sai ka lissawa da ka lissawa sai ga ga an samu riba kaza kawai sai ka ce da ke ka sai gidaje da wasu kararruka da wasu na miliyan talatin ka ga yanzu na miliyan talatin da ka fi masa masa da zakka to zakkar sa nawa ka gani inda ka bar ka kuɗi ka ga ai a ce maka to kawai wata guda ya rage musu kusa ka lura da kwanne da sun yi lissafi kafin wa'adi ya cika wuf kawai su sai gidaje ka gani da suke na waɗanda jafon masu da zaka a yi su sai a dawo kuɗin su za ba to wannan shi ake ce madina allah kare irin wannan abin shi aka haɗu sarki suka yi ya zamanto allah subhanahu wa ta'ala ya tsine musu kuma aka mai da wasu birnika da alaji idan iya da kaba irin zunub aikata alhiyar nuna ma allah subhanahu wa ta'ala da bara da rawu ثم القيم على فيش نرام على السن غاصة الحقان عن مصائب الشيطان يا بيان الدين الدين وانا شيطان تقاوى هكا أبو الفرس شماء السن تنجد إبريد يا وين الدين يا من إبريد يكي قاوى مصاري وانا قال الذين من هكا بوك تنسى فرسنا أن الله كارم وأنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه تزمنه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين مصطفى ولا يفرق بين مستمع خشية الصدق يجي ولا يجمع بقى هذا بين مستمع فكان دبو بين السلام ولا يفرق بين مستمع خشية الصدق جان كوشي ما باير الزكاة كان هني نا هني من هرمشي وفي رواية قالوا أن أبا بكر كتب له الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر يا رب سامي أبينا وزارة القرن wa ma kana min qalitsayn yace dabbobin da suke tsakanin wanda suka yi hadaka fa inna wa ma taraja arbaina wa min sawiya sai su kuma tsakanin da dai wa dai ina da dabba guda tamanin kana da guda ɗari da ishirin in muka cire muka bada ina da misali guda ɗari da ishirin kana da guda ɗari sai muka fitar da guda uku muka bada yanzu sai a kima gwargwaron abin da ta bada sai in sauko cikin kuɗaɗe sai in ba ta sai a gami tsakanin amana kuɗi na da kuɗin ka ne muke da sharika kana da miliyan ashirin wannan yana da miliyan goma wannan yana da miliyan biyar sai aka fitar da tsakanin ba a ce ba duka ba a dawo sauwa sauwa a'a yanzu dole sa'ayi da sa'ayi domin miliyan biyar a hujjar kiman nashi mai miliyan go ba za a ce ba aika ake sharika ba za a yi ba dole ya zama to a goma su sauya daidai wa wuya duk dukiyar da ake sharika a tsanin ta ya tashi hujjar zakka a tukurar za sannan lokacin da aka hujjar zakkai za a iya ba kowanne ya raba kwatashi na nashi kasa yanzu shago ya muke sharika ga baki da ba zo ba hujjar da kakon kai kadai ka yi karamar a'a wancan ma sai a ba shi ba sannan ba ka zo ba zakau kuma dukiya za ka dukiya ka ce mun gama to sai ce ne a hujjar zakka kuma a zakai sai a zo kai da kana da takuba sai a ba ka da kakari yanzu daga wancan ka sani ha ya za a hudu da ta kuma kai ne dukiya a baka kai ba ka kai ai dukiya ka ce za ka dauka ba dole a ce a wannan kudin kudin zakka ne ka bada inda Allah ya ce a baka to to yau masu sharika suna nan kusur sai a zo a hujja zakka kuma sai a dawo marayin da dukiyar su ta ke juya kuma sai a ringa kan fasa musu a ciki kuma a cikin zakka da sabon da kuskure ne su ba su da sai dai su ma a ɗauka a ba su su ma su bada sai a ce ka kakkuce ga shi su ma su bada a wannan a in za a hujja ta matsa ba a dunkule za a hujja amma wajen fitar da tafi sai a koma a bayanta yanzu a ci wannan ta ɗari tara gare shi ta ɗari tara bin firajiha ai ba ta da zaka ba ta kai ba nisabi ko wancan yana da miliyan kaza amma ai muka ga mujin nan muka haɗa kurmi ya muka haɗa ya kai miliyan goma in za a hujja musu kaga za a hujja wannan ta ɗari biyu da hamsin har mai jika 900 za a zami da ka jika 900 kawai a cikin kudin shi yanzu da ya gani an wadda zarta na gwargwaron kudin shi ne alhali inda shi kaɗai ne bai da yanzu a zo ya ƙarshen shekara ta zo ya ce gaskiya a ne ba da kuɗi na zina jami sai kuma a ƙeta na kuma ne mai a wajen yi in kwa gana zancen in an fitar da ka za a ba shi ya raba shi ma daidai wa daidai za a ba shi a wannan tsakaninsu in an ga za a ba shi mai yawa ya ba da wannan da sai dai ba ba za a ɗauka ba a ba shi da kudin shi ma ya ci to da ai yana daga wanda da kai kudin shi a ci duk da cewa kaga shi ahalin a ba tsakani ko to amma ai zakar da kai kudin shi bai daga wanda zai cinta saboda tashi ci amma inda ba tashi ba ce kaga shi ma a halin a ba shi to da kudin shi kudin da shi daga wadda ne kudi bisawiya wannan hadisi ya mai mai du'a kitabun zaka babu zakatu da ganani ya mai mai du'a al-arab fi zaka babu ma kana min sani sai ko inna ma taraja ala bayna ma bisawiya wanda suke da sharika za su haɗu tsakaninsu wannan bangaren sharika sun yi kula to yau ga kaga sharika tana da shiga ɗari biyar tana da ko hudu za su haɗu wani lokaci ɗalibai suna yin wannan ko a jami'a ko a abin sai a tattara kuɗi shiga ɗari biyar biyar ko ɗari biyu mutum goma kaga tuni ya ba da misali wannan kuɗin ya shekara tun da an gama sai an huɗa mai ka tare da in mura rabo wani ka ɗari biyu ce gare ka shiga ɗari ce gare ka to ai da aka gane su sun kai misali to ya wuda musu sauka saboda gamawa ta ba da zuwa in ba aka rarraba saboda guje ma sarka a aikata kabila da ya ba da zuwa yawa na yawa kai ka zare ko kuma a ce kowa akwai ɗanda kuma ya yi a sa lokaci kene yanzu lokaci ne kowa za a maida da wuce yanzu mun haɗu a watan wannan muka samu muka samar da sharika kowa mu karatun kowa ka shiga ɗari biyu yanzu ake gama ana kasuwa sai a leƙa in watan jiya ya kama sai a mai da haɗuwa watan jiya sai a gama watan jiya a yi da sai kowa sai a mai da yanzu kaga ai lokaci bai ba kuma daga ba sai a gani to in dan guje ma zakka ne haramu in kuma kawai kama ce kai a jami'a muke muka gangama kuɗi ake tura kuɗi ana sai kaya da muka gama kuɗin da mu hamsin ne ake turawa ana sayarwa maka a alji ana saida ka gane yanzu da ake gawa a turo a zo a saida lokacin da muke raba kuɗi lokacin ba sa an yi wata tara na karatu sai muke gamuwa muke raba kuɗi kowa ya ba shi ɗaya garinsu to wannan ba ɗin ba saboda ai ba guje ma sadaka ba kawai rabo mu su taka kun gane wannan ba amma kuɗi ne ake ba mu ya ka tattara ka ba mu kuɗi mun yi haɗaka mu hamsin sai muke gama kuɗi sai mu aika a ce sai a ce mana rafa sai a ka a ce da mun yarda mun zuba kuɗin mu kawai ko mun rarraba mun ta gida kudin na ana juya su ana ana ana cikin su yanzu kawai ba za mu tsara ba don guje masu a ce a to ai kudin nan kuɗi ma mu kai haka shekara za su kuma zakka to ya kamata kawai kowa a bashi kudin shi in ya so lokaci wuce to wannan shine haramun in gane sai kuma bangaren shari'a da goya nan ana kawowa shi kuma saboda mahimmancin shari'a iya daga abin da yake karya tattalin arziki yake sa haɗuwa barni na iya wa iya da ta kasuwa ba haɗin kai kawai kowa je da ɗan tsugurutun yarin shi ya je su ɗan abin shi kaya sai ba wancan da ɗan tsugurutun yarin shi alhali in muka gama ƙarni za mu je mu su motsa ba ka gane kenan wannan inda a ce ana shirka da an ci gaba a tattara kun zo ku a jami'a ne kuje ko abin a tattara mu gama kudin mu gaba ki ɗaya ɗalibai kowa ya kaji sa ɗarin shi a gama mu samu da miliyan ka za a rinka turo su kaya a samu wani amintacce a zuwa ga wani ciwo ya shiga ga abin da za a biya shiga da zai ka ka gaya za a yi duk kowa ya yi armi kowa ya yi armi ka yi da jami'a duk sai an yi kudi yan kasuwa ne kawai ka je wance duka ɗauke duka alhali za mu iya gamawa miyo dila guda miyo kwantina guda to don ba za a gama kwantina guda ba a tura mutum ɗaya ya je ya koda ya je dubai kai ka miliyan kai ka miliyan a haɗa miliyan ashirin mutum ashirin a je dubai a siyo kayan nan to kawai wani gari yake kaiwa da kai za a tura dubai ɗin ka je ne ni za su ba kai kai za ka je kai za wani ma a ce kawai a gama a cucin da ba da za a ci gaba in dai babu babu haɗin kai da kuma abin don kaga an ci gaban kasuwanci tsanani ya za a ci gaba wannan ya iya noma wannan ya iya kasa a tsatsara a kawo yadda aka yi da ya rudawa a gama ƙari da ƙari to shi ne za mu ga kuma a biyu a za mu tarar wannan abu da irin amfanin da yake tattara da wannan to amma duk wannan abin in za a yi rabu don kauce ma zakka haramun in za a gamu don kauce ma zakka haramun a babul hiyal a kitabul hiyal imam al-bukhari ya kashi babu zakat wa Allah ya farka baina mustami'in wala wala yasmi baina mutafarriqin kashi sarq haramun ne yin hila babu zakatul ibli wannan babu zai bayyana mana zakatar al'umma ana bin sayyidin kudi radiyallahu anhu أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mazaunin kawai ya tambaya nan salasa anil hijira dangane da hijira ba kala ya nan salasa wai haka ya ce kai canka ita wai ha kalma ce da ake amfani da ita don tausayawa wai haka shine kai canka inna sha'an ha shadidin lamarin hijira wa lamari ne tsanani me yasa hijira ta zama to sakamakon ta kankarar zunubi alhijratu ta jukku ma qabla anan sai hijira tana yayi zunubin da ya gabata alhijratu ta jukku ma qabla hijira tana kankare abin da ya gabata mutum ne zai bar garin shi ya bar gidan shi ya bar kasuwancin shi ya bar duk abin da ya bari dan Allah in dan Allah ne kai wannan to ta jubbu ma qabla ka gani saboda haka yace al hijratu ta jubbu ma ma qabla wa man kana hijratu ila Allah rasul fa hijratu ila Allah da bambanci da hijira dan addini da hijira dan tsoro da bambanci da wannan sai dai bangaren taimaka wanda duwa ɗaya amma mutum ne ya gudun hijira saboda guje maranci ba ka ce ba hijira su ta jibbu ma kabla amma mutum ne ya hijira saboda addinin shi a inda yake na jin tsoron fitina mutanen garinsu babu addinin kirki kafirci bid'a shubuhohi saban Allah sai ya bar garin saboda yana ga sako yayi yawa kuma yana ce ma kanshi turan zai fada zuwa masallaci to wannan auren ne duk zunubin da ya gabata ana kankare shi an hana shi ya bayyana addinin shi sha'ir na addinin shi sai ya bar ƙasa sai je wata ƙasa ta jibbu ma sallata ita kuma a yanzu rasu ma din ila yanzu kiyama bayan rabar ka zamana baka iya bayyana da addinin baka bauta ma Allah ne bayan rabar ka zamana wuri ana sako kuma kana da raunin imani guri ana bayyana shubuha kuma kana da karamcin ilimi haramun ne ka zama wannan guri labuda ka tashi ka je ka kai hijira da addini yushaku an yakuna khayr mal al muslimin ghanaman yatatafa'u ya sha'b al jibal wa ma'u al qatar yafirru bi dinihi min al fitan kenan shi wannan mutumin kawai sai zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam an hijira sai ma ke cewa ya inna sha'an hashiri ne lamarin hijira na da tsananin yana da wahala ɗaurace ma dangi da ɗan uwa fa hallaka min ibilin amma kana da raƙuma to ajiyi sadaqataha wanda kake ba da sadaqar su zakatu qala na'am sai ce fa qala fa'mal min wara'il bihari yace ka je ka dinga kwadagon ka kana aiki bayan teku fa inna la lan yafika min amalika shay'a Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tauye ma wani abu wani duk ayyukan ladan da kai in kana zaune a garin musulmi garin imani babu wanda ya hana ka ba za ka tashi ba daga nan ka je wani guri kuma la yajar ka ba da fati wala fi jihadin waliya bayan fatuwa maka maka ta zama daula islamiyya ba za ka yi hijira ba daga maka kuma ka je madina yanzu ba ka tashi ba daga damagaram ka je wani gari sai in a damagaram ba a baka dama ka bayyana addinin sai kuma in za ka yi hijira ne saboda kenan wasu ababe wanda suke na ba daidai ba shi ne kuskuren da za ka gane zama su hijira wata ke wanda suke cirakuwa daga wani gari da wanda su ƙirƙiri can yankin yola ne ko yana darar salam wani gari suka koma wai sako ya yi yawa suka koma can gurin wai mutane sako da wani ya yi yawa suka ƙirƙiri garin ta gani da aka yi boko haram da aka mai da kowa ga zan su da akari da tsawon su ba su ɗauki ba makami amma hanyar sa su za ta zuwa ga ɗaukar makami duk wanda ya ce waɗannan ba daidai ba su shi su zaɓo su ya ƙaurace to da an kwan biyu abin da zai biyo baya hawa jihadi zai yaƙi zai biyo baya ba za a ce jihadi ba sai dai karkashin ba ba wai jihadi ba ne sai ana sa su ce ba halaka min iblis nisabin raƙumi daga nan ke farawa nisabin raƙumi na biyar daga nawa ne ake fara ba da gudan raƙumi na gudan raƙumi daga raƙumi nawa mun kai amsu lamun gari ne inda kawai ne aida kana zuwa kana karɓar da kasar tsoron nan masu adolin malaman kawai sai hirkin so da za ka ga malami an tura shi ya je ya yi da wani masu zai gida sai ke da malami da yawa shi ta za ka ganci malaman kawai sai kowa yawan da rubu zai je bayani duk abu duk iro da hukun duk da zai zai shi na kun yi tsaga duk goma daga nan ake farawa da rakun arba'in kamar awakai ashirin da biyar daga ashirin da biyar ake fara cirewa rakumi kare kafin kyauta daga ashirin da biyar yanzu tun daga biyar har zuwa tara sun fiye ce sai ya cika goma ne za ka wani sun fiye tun daga goma har zuwa sha hudu duk wannan ne tun daga sha hudu sai ya kai sha biyar ne za ka ba da har ashirin da hudu guda hudu za ka dinga ba da sama sai ya kai ashirin da biyar ne za ka ba da ba amma tare da haka rubutu da ta su shi a shaitani ne kuma fakara wa ya murku bil fahsha ka gani zuciya a halar komar ta da shubha abu za ka ga jiya abin da ya tattara tattara ta ga ana ta kwalo kwalo Allah kare mu babu man balagat inda hu sarqa bintu bintu makhadin wa laysat indahu wanda gwargwadon shanin shi gwargwadon raƙumin shi sun kai yadda zai ba da bintu makhad amma ba a samu ba bintu makhad wajen shi to ya zai an anas radiyallahu anhu anna babakarin kataba lahu fariqatu sadaqa sai na abubakar kataba lahu fariqatu sadaqa ya rubuta wajibin zakka aika min allati amara Allah wa rasuluhu fa qala jaman balagat indahu min al-ibli sadaqa wanda raƙumin shi suka kai zakka jaza'atun zai ba da jaza'a ya ka ce jaza'a ita ce wadda take da shekara ta hudu ta kai ya kai na biyar a raƙumi amma wale san inda hu jaza'a abinda zai ba da raƙumi mai shekara hudu zuwa ta biyar amma babu inda hu hikka a wajen shi akwai hikka mai shekara uku cikakkiya ya kai na hudu fa ina hatu kubal min hu hikka a amshi hikkar wai jahalma a sha kai ne sai gama da tumakai bi inda ya tsara talafin in sun saukata an ishiri na dirhama amma babu sai ba da dirhami ashirin wa man balagat inda wasar azul hiqa wanda abinda zai bada ne shekara uku wala san inda wahiqa amma babu ita wa inda hujaz a wajen shi sai mai shekara uku fa inna hatu qubal minhu jaz'a karbi jaz'a wa yuqihi al-musaddiq sai sai ba shi 20 da dirhama ko 19 a shi kaga da kai inda za a karbi kuɗi a kan mutum dabbobi haka kuma ɓangaren abin da ya shayi shi ma kayan abinci duk da mutanen ƙauyuka za ka ga suna da wani misali in tsiya goma ce ta abada za su aure tsiya goma inda yanka a sama a kai za su girgishi ko ɗan rabi ko marin kwano wani ma za a fara lissafa sauran sai su yi hannu ɗaya biyu uku hudu suka goma kuma su ya mutu ya su sa a can in suka hannun su yana haka za su daidaita suna da yan mu'amalansu sau da ana tsoron allah ya za a hudu daidai suka gani ana taka tsasa amma kuma kana neman ta kifi sai gari mutum bai da ba kawai shi kaɗai zai lissa bai ma san zai malami da ka ajiye malamin ya sa rai musamman mai kwaɗai da ya lissa wasu to suwa ake ba ka gani sai ce to kasan ana ba masu karantar da addini ma na ba su ji za mutum da ya tambaya wa kawai ne kayi abin sha eh ka san suna suna cewa ko da takalmin zinariya wani ko da takalmin zinariya wani sau da aka ga wai ya shiga a wakisun abinda suka kalla wai وفي سبيل الله فهم مثالي العاملين عليها كاغا العاملين عليها كومن دوكيش me ya bashi zakka al'amaru alaiha ai shi ya bashi zakkai ko ba layin fakiri to shi ma malamin in ka sayo shi a fi sabilillahi to ya abin da suke kallo abin da ya bashi fi sabilillahi yawan shi tun da ai mai kira ya zuwa kafin Allah shi ne suka kalla na shi ne sa'i ɗari sa'i ɗari shi kuma kaga duk sa'i shi ne mudu kuɗi shi ke sa'i shi kuma kaga sa'i girgizan biya ne sa'i mudu hudu kaga ai bai cike ba biya girgije ne na biya rom mudu hudu to shi ausuki biyar wuski biyar shi ne ke ba da sa'i ɗari shi ke ba da sa'i ɗari da kenan sa'i ɗari uku shi kuma kenan duk sa'i ɗaya kaga girgiyar biya su shi ne za ka mutane kawai suke amfani da sanwa in suka yi wannan sanwa suka cika sanwan goma sai su huta abin amma su da yake kasa abin tsorana su biya ɗari uku suke ɗauki su sa'in da aka ce ɗari uku za ka ga wasu sai su haɗa a wannan sai su ce da su bada wasu kuma abin da suke kallo kawai tun da ai ushiri ne za a bada to shi kenan yanzu ga abincin nan sai a lissafa tsawon goma a rubu tsawon da ya ce tsawon goma a rubu tsawon da ya ce kaga shi kenan da ta wuce ne matsala abincin ya kai da sani to wajen hutawa ke nan baka da matsala sai dai yanzu kawai ka dawo shi abin da ka noma sinifi daya ya kai sa'i ɗari yawwa to in ya kai sa'i ɗari gwargwaron sa'i ɗari uku jiya nawa yake ba da ka gani wasu ce ɗari biyu da tamanin da biyar wasu na ɗari biyu da arba'in ne ko jiya ɗari biyu da arba'in kenan za a koma zuwa ga hakika na abin da yake ba da shi amma arba'in mu dai mudu hudu shi da girgijen jiya wannan mai lamba ashirin ko mai lamba ashirin shi da lamba ashirin ko tunda da sha takwas da ashirin da ashirin da biyu da sha takwas da ashirin da ashirin da biyu ita ashirin da biyu ita ce ta aura ita ce da sha takwas ko ashirin mai ɗan dawo da sai ta ashirin ga ganin dai a cuci yan ƙauye kare mu a su sadaka suke ba da su duk abin da suka noma yanzu na za ka samu ɗan bawon shi biyu na hatsi ɗan bawon shi ɗaya na wake gujiya wani abin nan amma duk kowanne sai ya wuce ne wannan sadaka ne da sadaka ne wannan duk wanda yake kasa da wasu duk sai abin da ya bada sadaka kuma kai ne ka bada alkhairi wannan abu shi yasa na kawo wancan bayan ba ta auna zai zai aiki ne da kiyasin da aka auna amma abu ne mai sauki ga duk wanda ya noma kaga kawai abu ne mai sauki a auna da wannan babu kuma har kullum gwadawa a zahiri shi ne kawai abin da yake mutum ya ga ya kai wannan in ya kai wannan ai ɗoriya kuma babu damuwa mudin nan dai a koshi haka ne sa'in nan kuma a koshi domin matsala ko to amma mu da muke da tsiya kuma sai ka dawo da wannan suka gwada sai ka aure shi kenan ka ya yi zahiri shi ne ƙirƙiri ƙirƙiri irin yi da biyu kuma dai cikin minti ashirin ka zama wannan mutu nan da da akwai shi kenan kowa cikin minti ashirin aikin nan ka zama shi in ya kai ai so ne dai kanye da gane kawai ya kai shi kenan sai ka aiki da wancan ma'aunin tunda muna da ma'aunin muna da tiya kuma muna da waɗancan abubuwa wadanda muna da tiya muna da su zakatun fitar ba da su kuma ke hudda na ga shi ke ɗan kuma ma da tiya ce aika tiya ne to girgija tiya ne sai ka sa da tiya kawai wani ta hanyar girgija ɗan girgija ɗan girgija sai a gama hatsin ya kai girgije ɗari uku shi ke an ƙari kenan sai mu ga in ya so in ma dubu nawa ne ai dai ka gane kiyasin ya kai in kuma dama nomanka ya wuce lissafi mai matsala tiya ɗari girgije ɗari uku ne kai kuma noman da ɗaruruwan bahuna ne ai ba ma ya kace ba ya kai lissafi ko ta kai ba lissafi ko ba to su masu babban noma dama ba su da matsala kawai wajibin su tsaka duk inda aka sa sanwo tara shi abin sai a waro inda aka sa na gwamnati sai a waro inda aka sa sai a waro kaga shi kenan din da aka auna sai a waye shi yan kawai kuma suke yi wanda sai dai kuma ba a haɗa tsakankanin nau'in biyu wake gujiya ka ba misali wannan tiya biyar wannan tiya talatin wannan tiya ɗari wannan ba za ka gama su ba duka kowanne jinsin shi kaɗai ne sai dai wancan ne da wani da ja da wani duk wannan kuma duk wani duk ne hatsi ne ne duk wannan hatsi sunan shi وإن دو جزاء فإنها تقبل منه الجزاء ويعطيه المصرف شن دراهم شاتم ومن بلغت عنده سرقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون سي بنت لبون بنت لبون شكرا بيو غريزة تشكيا أما تمتا فإنها تقبل منه بنت لبون سي أكرر بنت لبون ويعطي شاتين سي كما يعطي سي أباشي شاتين أو 20 درهم ومن بلغت صدقته بنت لبون wanda zai ba da ɗiya wanda ake sha da kanwarsa amma inda hu hikka hikka ce gare shi kaga hikka ita shekara uku gare ta bai na duk bai min hikka sai a karɓa wani tsohon musaddiku shi mai karɓar zakka sai ba shi shiru na dirhaman ausha ta ne sai ya ɗauki hikka ya baka to kai da ya ba hikka sai ka ba shi tunkiya biyu in ma sai yare za ka yi tunda za ka ce ka sai da ka kawo mishi wa mun balaga sarƙato bin talabuni wanda kuma bintu labun ce wale zan inda hu inda hu bintu makhadin a wajen shi sai bintu makhad kaga bintu makhad ba ta kai ba bintu labun fa yana tuqbal minhu bintu makhad sai a karba wa yuti ma ha 20 ne dirham sai ba da dirhami 20 au sha tai ne ko kuma sai dauki tuma kai guda biyu sai ba da lokaci yanzu insha Allah sai ga wannan ya maimaitu a kitabun zakka babu zakatul ghanam babul arzikin zakka wanda muka yi a baya لا يجمع بين مفترق ولا بين مستمع باب ما كان من خليط فإنما يتراجع عن السوية باب لا يؤخذ من السرقة هرما ولا ذات عور يا كاش ولا تيسر إلا ما شاء المتصدق الشركة باب ما كان من خليط فإنما يتراجع عن بينهما بالسوية إن هكاك تتأقوم ديلي وديلا هكا كنعم من تأذر عليه دبندر الله سبحانه وتعالى ya hore ma al'umma musulmi abubuwan fitar da zakka Allah hore mana ya zama to dai mu dinga dauka da kasashen mu ana ka irin yadda yankin Khalid suke tattarawa suna turo mana to mu ma Allah ka wada ta da dai a dinga tattarawa babu wanda za a ba zakkan ma gaba kida kuma za a zo lokacin da zakka ba wanda za a ba kaga idan zaka ga cincirin do a yi taro ana raba zakka daga nan sai a kai bakin kwalta kaga idan za a zo lokacin da duk wannan abin za ka hudda zakka ma ka rasa wanda za ka ba ko amma yana da a gani lokacin sai tara sai kuma a ga ta abin da lokacin kuma ibada take da wahala in lokacin kuma lokacin ibada kuma take da wahala saboda wadata inda wadata kuma ba su yi ba iya yanzu irin wannan darasin da ake yi misali kai da ma ka ga irin nan gura ai ba ka gaba mutumin da ya take wasu dubunnan miliyan kaci bayan ma je ba gurin da aje a ce a taimaka ma wani ba Allah kaga a ce a sai mata kuma dinga kallon shi kaga mutum ciro kaga ya je ba tun da aka kaga aka ce a taimaka ya dinga kallon shi a gami ne shi da ciro a gani wancan abu an gama shi wancan abu an bai zama ba bai ana tun da musamman muna a babu wanda ya tana a zaka akwai ɗan uwa wannan ladan da yake nan lattishan wanda iya da cikin lawazaci ana ma da adana wa lawaci kaga yana daga waɗanda yake ma'abuta ba da kokari da kuma bakin gwagwara abin da za su iya ladanci nan can gurin haka alaƙar murci ne alaƙa ce wadda take ta addini kowa islamiyya kuma wannan abin na mutum ya samu wani laruri rashin lafiya ko wani abu ko kuma ce agaza wannan fa shine musulunci la khayra fi kathirin min najwaakum illa man amara bi sarqatin aw ma'rufin islam bai rubu wanda kuma ya fara ce a taimaka a yi kaza maza da sassa abu na farko kiran musulunci zuwa ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi kaza a taimaka ma wani ba kuma aibu bane ba kuma kasawa bace a ce a agaza ma wani da ake tafiya da shi akan addini sannan kuma wanda suka yi kima kai ne in muka ɗauka muka bada to kanmu ne muka zamantu mun ma mu ne masu amfanuwa da abin ba wai shi ba saboda kawai wani abu ne na duniya wanda aka ma aka ima ɗin mu kuma lahira mu ce muka yi to da dijan bashi da lafiya abu na farko yana da buƙatar addu'a mu shine sahun gaba mu yana da buƙatar addu'a mu kenan mu sanya shi cikin addu'o'in mu na gari Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya akwai yan uwan da suka yi kokari ɗaya bayan ɗaya kokari na zuwa ziyara kokari na taimakawa a baya duk wanda suka yi wannan Allah sa mu zai hasara alhamma ya saba akwai wanda sun yi kokari sun ba da a haɗin sannan sun ba da a rarraba bakin gwargwaron abin da za su yi sun dinga kai kawo akwai wanda kuma an kyautata musu tsammani tahiyar da suke yi ba za su tafi ba su bari ba tare da sun ba da wani abu kenan duk an samu wani to kuma mu sati sati ne wacce muke zawa wasu ba su da masani haka kaga dole ya zama to kenan an sanar da juna kuma kowa ya san yau aka ce ma an je likita an dawo an je likita an dawo to fa aka haɗe wa kuɗaɗe da siya kuma duk mutumin da yake tsaye shine mai kokarin da zai yi sai zama to mai kokari ya samu jarrabawa kaga yanzu ba ta magani ba ake magana ka dawo kuma shanifin bayar da aka ba kowa ya san da wannan kenan lalle lalle a yi kokari a yi abin da yake ya kamata na agaza wa yanzu yana a na ha yana so shigo kenan sai a tambayi aran ma a cikin sannan kuma sai a samu kenan na na kenan sai a samu lalle a ƙara yin a ƙara yin wani kenan asusun da za a yi na agazawa wannan shine musulunci shine hukuma islamiyya shine abin da zamu iya ma junanmu kuma shine yake tabbatar da kaunar juna kuma shine abin da yake sawa hatta da a aljanna a samu haduwa a tsakani ba wai kawai a game ba misali a abin wannan abu a in wani abu ya faru na jarrabawa mutum ya ga lalle yana da shama'a yana da yan uwa wannan yana kara ma mutane tabbatuwa a tafiya ta a tafiya ta addini shi yasa zamu ga nan sarar sai ka cirewa ma ya ba wasu dan saboda kara musu mutuwa da abin nan saboda haka kenan mu sa shi cikin addu'a sannan kuma mu yi kokari kowa ya abin da ya karbi wanda ma suka yi a baya ka a gashi ka a gashi lalle kowa ya kalli kanshi a yi abin da yake ya kamata insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف واشف مرضى المسلمين اللهم اشف واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى واشف مرضى المسلمين اللهم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والحق والغنى اللهم اهدنا واهدنا الى ما سبحانك اللهم اهدنا واهدنا الى